أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المعذر والتادفي بنظرة تاتي لنا بالزفر وعن ابن عطاء an karɓa daga malan ɗan aɗa'u fi ƙaulihi ta'ala cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala alam na sharaha laka sadaraka ba ni na yalwata ƙirjinka ba to mun yi maganganu can inda malamai suka yi ta magana ma'anar yalwata ƙirji yalwata zuciya ni na yalwata zuciyarka wayan suka ce da sa ɗabi'o'in ɗabi'o'in kirki a ciki to ƙala shi wannan malami ya ce sharaha sadarahu ya yalwata kirjin manzon Allah ma'ana Allah ya yalwata zuciyar manzon Allah li ru'yati danganin Allah shi manzon Allah zuciyarsa ta iya yalwata ma'arifa ta cika ta ta ya iya ganin Allah shine sharaha din anan wa sharaha sadara Musa Allah ya yalwata zuciyar annabi Musa ma'ana kirjinsa lil kalami shi kuma ya iya daukan zancen Allah shi ma babban abu ne wannan malami ya ce wa ƙala abul hasani abul hasani aliyu bin isma'ila aliyu ɗan isma'ila al'ashari shugaban aƙida tamu ma gabaki ɗaya aƙida ash'ariyawa ɗin gabaki ɗaya dama akwai imam al'ashari da imam maturidi to wannan a cikin ahalus sunnatin ma za ka mutum ya ce aƙidarsa ta ash'ari ce ko to munan kusan yam afirka gabaki ɗaya ta yamma afirka duk aƙidar mu ta ash'ariya ta ash'ari din nan ce duk in abu ya faɗa to ya karbo to ash'ari yake cewa dole shine jagoran duk aƙidar ma gaba ki da to in dai ya yarda da abu to waye kuma zai zo ya ma wani kafillan ko ilimi ko kaza kaza yanzu dai an faɗi mazajen mazhabobi an faɗi Ahmad bin Hanbal da yanda ya faɗa to ga shugaban akidan ma gaba so su Ahmad bin Hanbal din nan su ne iyayen sunna duk masu cewa wahabiya wannan dukkan zaka suna cewa hanbaliyawa ne cewa su mabiyan Ahmad bin Hanbali ne Hanabila ne duk gaba kiya to shi ma ya ce manzo Allah ya ga Allah to dan wani wahabiya ya ce ma a'a bai ga Allah ka san wannan fitinanne ne maki ne ka kallon sa ma ba za ka yi ba kaga kuma a cikin akidan mu ash'ariyawan to Imam al-Ash'ari din ne ya ce wa jama'atun min ashabihi da jama'ar sahabbansa sahabban ash'ari din nan annahu Allah ta'ala manzon Allah ya ga Allah Allah mai girma bi basarihi da idan sanaka wa ainai ra'asihi da idan jinan sanaka dan haka shehu ibrahim shi ma ash'arin ne yace ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa surati manzon Allah ya ga ubangijinsa da idan jinan manzon Allah kuma da jikinsa manzo Allah ya gani wa qala shi ash'ari da mabiyansa suka ce kullu ayatin duk wata mu'jiza utiya ha nabiyun da aka ba wani annabi min al'adai daga annaba alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare su faqad utiya mislu ha nabiyuna an ba wa annabun mu irinta wa kussa sai kuma aka ba annabi wani abu da ba a ba su ba su sai aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min baini tsakanin su kuma bi tafdilu ru'yata aka fifila ta shi da shi kuma ya ga Allah sallallahu alaihi wasallama to haka kuma ta zama karama ga waliyan al'ummarsa su ma shauran waliyai duk ba su da irin wannan karama su ko waliyan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karama gare su harfai kenan wa qala an-nawawi wannan imamun nawawi ya faɗa baban sunna ko a sharhin sa na sahihi muslim kaga dai daga sahihi bukhari ai sai sahihi muslim to wannan fa karatu idan mutum ya ji shi to kuma wani yazo ya ce zai mata kamar hadisi ko takamar kaza ko sunna ko aqida ko wane ne ya ce zai ga mu abu wa qala an-nawawi kuma fa wannan karatu tun mun ji dadi da cewa wai idan ka din ma kuruku ya ce ya ga Allah ma sun karba amma shi na ganin sufa ya ma abin ya huce haka don wani jahilin da ya zo ya shiga bai san abun ba kawai ya kafa hotuna kawai ya ara ya fa aiki faɗa wannan kallonsa ba za a yi ba ba za a yi musu hukunci ba wa qala an-nawawi imam an-nawawi ya faɗa fi sharhihi a cikin sharhin da yayi li sahihi muslimin ga littafin sahihi muslimin ya faɗa anil qazi iyadin ya ciro magana nawo ya ciro magana ice daga alqazi iyad rahimahullahu Allah ya rahamshe shi ba'ada an zakara bayan ya faɗi anna Aisha ta cewa sai da Aisha radiyallahu anha an karatu ru'yata ta yi musun cewa a ce manzo Allah ya ga Allah lailatul isra'i kafin ta sani lailatul isra'i to warwuya kuma aka rawaito an ibn warwuya rawaita an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda daga Abdullahi dan Abbas da shi da mahaifinsa annahu Abdullahi dan Abbas ya ce ra'ahu bi ajnaihi manzo Allah ya ga Allah da idan jinan sanaka wa misluhu irin wannan magana ta Abdullahi dan Abbas an abi zarri abi zarri gifari shi ma yace manzo Allah ya ga Allah da idan sanaka wa ka'ab da ka'abu shi ma radiyallahu anhu ma Allah ya dada su wal hasani da hasan al basri rahimahullah Allah ya rahamshe shi wa kana ya halifa hasan al basri yana rantsewa da Allah shi saba qur'ani yake to wallahi tallahi manzo Allah ya ga Allah da idan sanaka to wannan su ne salafin wani zai ce ma shi salafiya sai dai in salafiya ta shirme kuma zai kawo yana rantsewa wa aka mislu ya hakaito shi nawawi ya hakaito magana irin wannan an ibn mas'ud yace abdullahi dan mas'ud ma akan sa yake wa abi hurairah da abi hurairah wa ahmad bin hanbal cikin malaman mazhab ahmad bin hanbal yana nan akan wannan wa haka ashabul maqalati malaman ilmul kalami shi ma sun rawaito an abil hasan al-ash'ari daga shugaban aqidan ma gabaki da ash'ari wa jama'atun min ashabi daga jama'a da sahabbansa annahu ra'ahu manzon Allah ya ga Allah da idan dinansa naka wa qafa ba'dhu masha'ikina nawawi yace amma waɗansu daga cikin shehunanmu na hadisi sun tsaya su dai ba ce ya gan shi ba ba ce bai gan shi ba fi haza cikin wannan wa qala laysa alaihi dalili yace ba shi da dalili wazihun asarabi walakin na ja'izu yace amma duk da ba dalili amma abu ne da ya halatta a ce an ga Allah dan saman meri kai dai idan ka ba zai ga amma shi in ya bude ma ido sai ka ganshi kudurarsa ce wannan to ka ji malamai na Allah ba fa nasi a hannunsu in ji su walakin suka ce amma ja'izi ne amma kuma inda duk muka ka kawo su ko suna da nasi ga hadisin Abdullahi bin Abbas da waɗannan duka wannan nasi ne mu duka baki da ga Qur'ani wannan nasi ne to amma malamai na Allah din gashi sun ce ba su da wani dalili wazihun wanda yake a sarari walakin na huja izo sai dai hankali ya da shi hankalin na Allah bai shi banza ba Allah ya da hankali dama in ba in ba nashi kuma to sai a duba a ga hankali ya karba idan hankali bai karba kuma shikenan ba za a karba ba amma yau jahilan da suke da'awan malinta ko mutum ya dinga da'awan nahau ko mutum ya dinga da'awan kaza kaza amma da za ka yi wajen nan da shi bai san komai ba duk da ya halatta wai wannan shi yana kara akida wayannan su ne yan akidan duk gaba daya wayana karatuttuka masu girma duk an zubar dan haka aka ce ilimi an ɗauke shi a wannan zamani to wannan abu sauka ma an mutum ya gigice ya ce babu ya tada hankali ya na kago shiri ne to bare kuma a gaya man ma bare kuma na wajen ma'arifa din ma wanda su sufayen ma Allah sarki ba wannan ma suke sun goda Allah da an yadda da wannan din ma malamai sun yadda da wannan amma wallahi nasu ba wannan bane ba ma nasu na annabin nan ne sallallahu alaihi wa sallama magadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma abin mamaki ga nawawi ya ce amma shehunan mu ga yanda suke faɗa to yau wani yana ne yana ganin bin shehunai sakaci ne da waye bare malamin hadisi bai zai ce ba shi da shekunne ba bare mai cewa aqida ko sunna ko dan sunna ko dan kaza kaza ya ce wai ka bar shehi ka kama Allah to kai ka samu Allah aina gashi kana karyatawa an gan shi ma ko abu don an ce ka bar shehi ka tafi wajen alto tafi ka je ina karyatawa ma kake an gan shi ko ko ko kaza kaza kaza to dole sai mutum ya yi shehi na karatu ɗin ma an san madogararsa duk wanda zai yi magana da kai kai wane ne a cikin alisun nan kai kai almajirin imam malik ne ko ahmadu bin hanbal ko abu hanifa ko waye to yanzu ka san mazhabarsa sannan a aqida me aqida ka ash'ari ne kai ko maturidi ne kai ko wa sannan za ka ji to in kai ahalin sunna ne na kitab wa sunna ko nawawi ko ahmad bin hanbal ko to sun ce sun yarda ana ganin Allah da ido kuru-kuru din ma ba zan ma magana ma ba ma namu irin wannan bane to na kuru-kuru ma an ce ana gani sannan in kai dan akida ne ash'ari ya ce ana gani kuru-kuru in ko a'a kai dan harbata matin ne ma to ga shehunan nawawi nawawi ya ce ga shehunan sun ce ba su da hujja amma sun san yana iya yiwuwa hankali ya yi karba to me za ka zo mana da shi to to to to sai mu dinga abu wa ru'yatul lahi ta'ala ganin Allah fi duniya a nan duniya ja'izatun ta halatta ta halatta dan me suka faɗi haka in ji no wannan duk maganar nawawi ce nake kawowa a sharhin muslimu kowa ya buɗe sharhin muslimu akan wannan hadisi zai gani wa su'alu Musa tambayar annabi Musa iyaha annabi Musa ya ce rabbi arini anzuru ilayka Allah nuna min ganka dalilin wannan dalili ne ala jawaziha abu ta halarci is domin la ya jahalu nabiyin annabi baya jahilta ma ya juzu abin da ya halatta au yamtanu ala rabbi ko abin da bai halatta ga ubangijinsa ba in ya zama ya jahilta to ya zama jahili jahilci ko bai dace ga annabawa ba wa qad talafu don haka ji nawawi malamai sun yi saɓani fi ru'yatu Musa sallallahu alaihi wasallama rabu cikin to washi annabi Musa na annabi Muhammadu dai ba saɓani sai yan wanda ba a kula da su shi annabi Musa dai malamai sun saɓani to wai ya ga ubangijinsa ne ko bai gani ba cewa ra'a rabbahu shi annabi Musa Musa ya ga ubangijinsa ne wa qad talafu fi ru'yati Musa rabbahu sun sabani cikin ganin annabi Musa ubangijinsa wa fi muqtadal ayati a fassara aya wa ru'yati jabali da ganin dutse aya dai ta nuna dai dutse ya gani to dutse ya radar da ke shi kenan Musa ya suma to shi kenan yanzu daga dutse ya dan da girma ya mutum ya suma mutane nawa suke ganin ana nakawa dutse na kiyaye ragargaje yayi ihun ma ya gafom amma ba su suma ba bare annabi irin wannan mai karfi a'a a shi wasu masu suka ce a'a annan Musa ya suma ne na ganin tajallin Allah bayyana Allah a jikin dutsen da ta ragargaza dutsen ita ma ita ta ragargaza Musa da Musa da dutsen ga baki daya idan abu biyu ne bayyana Allah ce ta ragargaza su duk ga baki daya ko kuma sufaye da suke cewa ah Musan shine dutsen ma duk ga baki daya wannan kuma magana sufa ya ce ka a takuɗa ka a takuɗa to hagan fa fi jawabil qadi abi bakari cikin jawabin alkali abi bakar daga cikin malaman mu na malika ba ibn al-arabi ba sababi kenan wannan su ne iyayen sunna gaba kida ma ya tafi akwai abin da ya hukunta annahu ma ra'ayahu da annabi muhammadu sallallahu alaihi da Allah Musa sun gan shi a wajen alkabi Abubakar ibn al-Arabi to kai idan waɗannan sun to waye za ka kula da shi to waye za ka kula da shi to ka ga namu ma sun gode Allah mu shuhud mu ba mu ba ba idan ba mai ganin ba abu da kwayar gashi ya ragu in ji Shehu Ibrahim gare shi gashi yana ganin da korewa Allah shirka to Allah ya saka Muhammadu dan Abdullahi da alkhairi jeji ba to za mu ci gaba da magana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da cewa wa alam kai sani annallaha ubangiji ya jizibu abdahu yana fuskar bawansa yana fatahi ga bawansa dama jazaba fatahi shuhudi ru'ya jin mun yi magana su a zaman jiya ko da abu ya jizubu abdahu Allah yana fuzgar bawansa abdahu idza taqarraba ilayhi idan bawan nan ya kusanta zuwa ga Allah bi nawafil khair da nafil filin alkhair da nafil filin alkhairi yazo a bashi zikirin tarbiyya da izini da komai daga wajen mai bayarwa magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai izini daga sahibul faidati ba wanda ya araya ba ko dan asraru kawai ya sa hoton shehu ya ce shi duk da wayannan ake nufi ba ana nufin na Allah din na Allah din kasancewar akwai na shedan bi hana akwai na Allah ba ba shi ke nan jin na Allah ma sai a yi musu dan an ce akwai sojan gona duk sai ka ce kuma gwamnati ba ta da soja ko an ce akwai kuɗin jabu sai ka ce kuma shikenan ba kuɗin gaske ko an ce akwai sufaye na ƙarya shikenan ka ce ma din- ba na gaske malami babba amma ya fito cikin mutane daga aini ba na jazaba to a biyu in ma bai san jazaba ba to jahili ne kuma ya sa baki ya ce shi malami ne in ma kuma ya sani ya yi wa abin kuɗin goro to me ma'anar haka no? ya kore wa Allah mutane kenan ga baki da to to ma'anar jazaba kullum faɗa ba wannan irin kaman hauka ba ba shi ne ma'anar jazaba ba jazaba ma'anar ta fatahi ma'arifa duk gashi an faɗa shi wannan abu haske in ya yawa mutum ya zama kamar mahaukaci ba mahaukaci ba ne shi sunansa hali idan da gaske mutum yake yi to taɓa shi taɓa Allah ne dole ka kare masa idan da gangan yake wannan kuma haukaci ne wannan abu annabawa sun yi kutuban waliyai sun yi sahabbai sun yi duk gabaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan hali yake samun sa sai dai a rike shi da zani daga shi zai zo mana da qur'ani da shari'a da komai shehu ibrahim radiyallahu ya ce shehu tijani abul abbas har ya koma zuwa ga Allah irin wannan hali yana kama shi Shi kansa shehu ibrahim halin yana kama shi har ya faɗi kasa eh? to ko halin ma waye ce ba a yi duk wanda ya ga ba a yi to fa gudu kakkai kusa da shi yanzu malaman hadisi da ba su da halin ba su yi tarbiyya ba Allah ya da su da dukkan gidan masu ba su da halin sai ka ga sun rawaito hadisi hadisi da manzo Allah ya faɗi hadisi sai da ya fashe da kuka su ka sani da ba wannan imanin ba wannan jazabar ba wannan halin sai su gaya ma hadisi shi ma kiri da ido ba wani kuma mai rafi ba wani abu dole sai da wannan jazabar zuciya ta kaɗanya dan abu kaɗan ya sa mutum kuka dan abu kaɗan ya narka mutum amma da ka ga mutum kim dutse ba shi da ke- zuciya ta ke kashe ido ya ke kashe to ko kusa da wannan karkari ba shi da amfani kuma ko ilimin ne ya tara duk da baki da ibu sai na umar sai zo ya tarar da su manzo Allah da sai na ana ta rusa kuka ya rasulullahi da ya mu in imani na ya kai ne kuka ni ma ne kuka in imani na bai kai ne kuka ba ni tawa jazaba ba ta kai irin taku ba to sai in kuka dan na ga kunni da yau an ka ga mai kuka yana kuka kai ma ya tafi tausayi ya kama ka sa kuka hmm? amma nawa ne ga yana suna ta karatu ga mutum kiri-kiri da ido yana ta kawo abin da kuma za ka ji da manzo Allah ya faɗi wannan abin sallallahu alaihi wa sallama ya sa kuka sallallahu alaihi wa sallama kuma da abu to to idan mutum ya ya ya ya ya ya zamanto wato ya yi nawafil khairi dinnan hatta ahabbahu ha Allah ya so shi abdahu idza taqarraba ilayhi bi nawafil khairi hatta ahabbahu jazban sai Allah ya tashi dama fa idza ahabbtu kuntuhu in na so shi sai in kwace shi in zama shi ko in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama kaza to ka ji hanyar nasu su na sufaye shikenan sai Allah ya turge shi la ya arifu abdu fihi nafsahu bawa ba zai san kansa ba ba kansa ma wala gairahu wala wanin sama wala awwalahu bai san farkonsa ba wala akir to duk an kwace Hmm? wala juz'ahu ko wani bangaren sa wala kullahu ko dukkansa ya giba an shuhudi zai fake face daga ganin kan nasa wa yastahaluku ya halaka fi shiddati cikin tsananin istihzar maula halartar da ubangijinsa halartar ubangijinsa halartar da ubangijinsa fa yushahidu to fa in yake haka sai ya ga fi zalikal hali a wannan hali eh zalla wa ala ya girma ya daukaka sai ya ga hazaratan sai ya ga wata hazara sai ga wata hadara ƙablar duniya tun kan duniya take yanzu da aka yi duniya ba kare ta ta yi ba wa ba adal akiratu kuma bayan lahira take in aka duke ka a lahiran ma ka ka taɗe Hmm? bayan lahira take wa ƙablar ƙabli kafin kafin take wa ba adal ba'ad da bayan bayan laysa laha awwalun ba ta da farko wala akhirun ba ta da ƙarshe wala fawqun ba ta da sama wala tahatun ba ta da ƙasa wala yaminun ba ta da dama wala shimalun ba ta da hagu wala kaifun ba ta da kaka wala yisarun ba ta ba ta da kaifafawa a ce haka za kaga haka take hmm? wala yisarun ko ku a ce ga abin haka haka aka tattare ta da haka da haka hmm? wala ismun ba ta da suna wala sifatun ba ta da sifa wala muqabala ba a gaba da gaba da ita wala mudawaratun ba a ba ta baya wala tisalun ba wanda ya haɗu da ita wala tisalun ba wanda ya rabu da ita wala dakilun ba wanda ya shige ta wala kasdun ba wanda ya fita wala hisun ba wanda ya ji ta wala idrakin ba wanda ya riske ta wala hululun ba wanda ya shauka a cikin ta wala tihadun ba wanda ya haɗu da ita fanal muhibbu fi mahbubin sai masoyi ya kare cikin abin son sa wa fana fana ku karewa ma ta kare falan yanka illa alhawiyat ba abin da ya rage sai hu sai shi sai shi huwa alawwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa hu wa huwa huwa alawwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa sai huwa shi za ta ragu kawai huwa huwa huwa sai shi shi ne shi ne shi ne abin mamaki da za a nuna abin da mace nema da a watsake ke ce zai ita ce to shi ya shiga su shi ne shi ne sai ce shi ne annabi ibrahim shi ne ma uban larabcin da ba ɗaya da kaza ya san abu amma ya ce da saurari maimakon shi ne ya ce da wata shi ne ranar ma da mace ce ita ce a rage shi ne shi ne da shi ne ya shiga shi ne ya shiga shi ne wa sahibu haza ma'abocin wannan mu ani wanda ya zo nan ya buruzu minhu kalamun za a ji wa'yansu maganganu suna fitowa daga bakinsa ya tabi da suka hukunta inda malla zo kalahu wanda bai ɗanɗani wannan abu ba da'awar mustahili ya yi da'awar abin da ba zai taɓa yiwa ba ta tsara ku kai kaza ka faɗo yanzu wani abubuwa da muka faɗa a wajen wani ai hauka ne wani babu akwai da kaza ba a fita ba ba a shiga ba ba a duk suna faɗa wata magana wai wani mashari ne na ɗariƙar tijaniyar wai amma fa wai sai ka ji mutum yana cewa su haku da mahaku to me amfanin su ba su da wata hasara la ilaha illallah har yau haku da mahaku ba su da wata fasara sahaku alamul tashdid mahaku alamul jami ko ko sahaku alamul jami mahaku alamul jami jami wai kai ba su da wata fasara ba sai Allah to ka gani to don haka masu da'awar su sufayen ne masu fi cutar sufayen don ba su fara sun sani ba sun ɗau sufancin kawai na gwamnati ta baka kuɗi ne ko a kana da mabiya ko kaza kaza kaza ko ko sun shiga sufancin suna manya sun yi girman kai akwai bayin Allah waɗanda suna da tijantakansu ma suka shiga sufancin a hakan ma sai da suka yi ma'arifan suna tsofaffi amma zai ga ɗan yaro ɗan ƙarami mutane suna bin suna haukata shi suna fasa mar kai yana tatsama yana lalata abubuwan ɗariƙa yana lalata abubuwan ɗariƙa sai an zo magana ɗariƙa ya dinga zancen wani hau me wani hau wani hau kuma me kuma wani hau kuma a zancen ɗariƙa duk ga baki ɗaya za a zo inda duk itibaru ma da irabu da waye duk an watsar da su hadaran ma a jami'atu taubawa sai bauboci kawai za a yi sai dai a ringa kafe ayyun sa to zo kai mana na hawan kafe ayyun sa duk wannan larabcin da aka zo da qur'ani da duk wannan nahawin da amma in halarar ta tun in aka yi turnuku sai dai kaji ana sad ka he ayyun sad sai dai ga anun mai wani nun kuma kuma shi ne muradi to wa za ka zo ka to ka gani tun rashin abu ne duk gaba ki da to kaji to kaji wa adabuhu fi zalika ladabin shi wanda ya zo wannan waje ma Allah tare da Allah kamilin cikakke ne yau shi da ya san Allah ba ya fi tsoron Allah ba kai me ka sani kai duk wani abu shi kai ma shi wai in fa malamin ne fa muke magana dama jahili fa ba a magana sa wai fa wanda zai ce shi malami ne fa to shi ake magana ba amma makiyi na waje ko jahilai da za a faɗa musu a ce a yaji ba sani wannan su ba a magana su ko jahilin ɗan ɗariƙan ma ɗan ɗariƙan ne a san ko ina aka sa gaba ba to wannan duk ba duk ba a magana su duk ba wannan ba wai ne takama shi malami ne kaza kaza to to kai malami ne ka sani kai dai ka tafi su liƙirabin ka zuwa ne kaza shi ko yana tare da rabbul izzati kun yadda ku malamai har ganin zahirin ma in dai mutum jiki da kun yadda masa to shi duk shi gani yake ma wani abun dariya kuke faɗa ya san ba ku san ma ina aka sa gaba ba sai dai zai girmama ku shi ko inda ya je tare yake da Allah ya fi tsoron ya saba wa Allah sabida shi akwai abin da yake nema akwai abin da yake jin daɗi kamilu wani zalika saboda haka kala abu madiyan al daga cikin shehunnan sufancin kudubin sufancin yake cewa falata lumi sakarana fi hali sukurihi faƙar rufi a takalifu fi sukurina anna falata lumi sakara kakka zargi wanda ya maye fi hali sukuri a cikin mayen nasa yanzu ya yi fasahin ya narke din yake wannan abu ka zarge shi faƙar rufi a takalifu an ɗaukake mana shari'a fi sukurina a cikin mayen mu an nagare mu an ɗauke mana sai an dawo kuma an yi baka'i an yi wa to kuma sai a ce to mutum kuma ya gashi nan in aka ga mutum kuma ya dandake kuma ya yi baka'i kuma zai sha kuɗa to wannan kuma an san wasa yake yi sarrai amma wanda yanzu ne ya sha ya tatu kuma yana to kai lokacin wani hatta shari'a ta ba shi hanya ga mutum ya ga raƙumin sai hau kan raƙumin ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin kuma manzo Allah ya dariya yake kun ga ya yi kuskure manzo Allah bai kawo hukunci kaga wannan kafiri wannan mai oh oh oh ina wanda ya ga halala ya ga na kasar lahi Allah ba ya gani ba na kasar lahi wasu ku a ba to to kuma duk karatu da muke dama ba ruwan mu da dan shirme sunan shirman ya ishe shi wannan muna faɗan na Allah waɗanda suka sha faila na Allah wanda suka yi tarbiyya a ɗari ƙoƙi kafin tijjaniya ta zo ta shafe ta ta zo ta shafe ta sai dai bakin ciki sai dai haƙuri ciwon ido sai haƙuri to a cikin tijjanawan ma muna faɗan na Allah kafin karama shehu tijjani da karama ɗan fojo ta ƙara tabbat sahibul faida ya fito a zo a yi ta shan faila duk wanda ya dage waje ɗaya ya ki shan faila ya ki bin ba da shi muke ba shi ma sai dai ya mutu sai dai ya mutu ba zai san komai ba sai dai ya ta wahalar da mu ya ta wahalar da mu mun yafi sai dai ta wahalar da mu kuma ya cika ba imani lahil azim don shauki yani bai bashi a rubuta ba ga sunan suna tatsama da ɗariƙa da komai sun fi cutan mu ma akan maki na waje maki dama an san maki ne amma suna cewa sun fi cutan mu ma ɗan shirme da mutum ya gan shi ma ya san ɗan shirme maki an san maki ne ne hasada an san ɗan shirme ai da kaga dan shi ne ka san dan shi ba kai da dan ka dan ka yi shi ba kai ka kafuwa ne kaza kaza a wanda zai yi murfi fiye waye ce shi malami ne kaza kaza bai san ko ina ba bai yi abun ba bai yi abun ba har ma ya fito da bakin ciki faila suke wa bakin ciki shehu ibrahim din da shine gaba wajen musulunci shi ne kankashe duk wani malami da yake da wai yau sai dai kare wa shehu ibrahim a shi ba dan a ce shi dan sa ne mana ba za ka ji an yi magana shehu ibrahim ba sai dai in za a yi magana yan hakika duk wannan dimbin ilimi da wanda masu yin irin wannan iskanci ku dama can ba yan shehu ibrahim sun dama sun yi wani sun yi wa kansu sunaye yana nan ba ruwansu da zantar shehu rabiyar to wannan muna magana na shehu masu bin shehu wanda suka san wannan abu mun gode allah ko ba kowa mun gode allah ba alfahari ba ne ga mu to karatunmu muke to to wala yadda ishe an muhala baya da awar wani abu da ba zai yiwu ba iz huwa dan shi arifin nan a jira shi ya fi sani bi muradi haƙi da muradin Allah jalla wa ala wa sahibu hadha al-muqami mabocin wannan muqami la kalama lahu ba magana ladabin sa yayi fashuru shi ma yayi shiru ladabin sa ya shiru wala ibarata ba wata fasara hadarin kenan abu ne da bai fassaruwa kuma tausayin muridai ƙanana dole a ɗan fassara musu ɗan kaɗan a garin fassara za a ji a faɗo wani abin da duk mai jawo ake ta faɗa abubuwa a littafan muhajjini bil arabi wani abin ba fassarwa dole faɗi haka dole ya faɗi haka to kuma wannan gashi na yawan ne maganganu a cikin qur'ani sai dai a je mutu shabi hati ne a yi musu fasfarima to magana Allah ma aka yi mutu fasfarima bare magana bawa nawa ne maganganu ga suna a cikin hadisi sai dai a yi musu fasfarima to maganar manzon Allah ma sallallahu alaihi aka mata baskuri ma bare magana bawan Allah ala ibarata ba wai kawai da mutum ya iya rawa zai ce ya san maganganun su if domin kadin kad a cikin ibara duk wata fasarori ta yanki duk wata fasarori na Allah ya taɓa tambaya wani balarabe wata magana wani baiti na tuwa ne ya fasara sai ce babu babu sai na tuno a ce wai fala ibara hadha allazi asharna wannan abu da muka nu- muka yi ishara nuni zuwa ilaihi zuwa gare shi hiyar ru'yatu shine ganin Allah nan allati tadda irjal wanda su baye suke da awarsa kaga ba ma irin na wancan malamai da su suka ce zai yi ba ba wallahi ba irin wannan bane ba suna su da za a bar su masu suka fi kin wancan sai dai kuma tunda shari'a ta yarda da wancan din su ba su da nasu su ma sun yarda da shi sun yarda da shi wa qad taqaddama min al-ayati ayoyi sun gabata wal ahadisi da hadisai bima ya jullu da abin da yake shiryawa ala zalika abu sa haka ma fi gunyatin abin da isuwa ta wadata a ciki duka koma babun azwaku da wane da duk za a gani wacce fayatin da isuwa wa in sallamna idan muka miƙa wuya tasliman miƙa wuya jadaliyan cewa maganar ganin Allah ce a ai ce ku kai kun gani to mu je ganin haka in aka ce i ganin tasliman jadaliyan in aka ce i ganin haka annahum yad'una ru'yatan la su su fa suna da awasin ganin Allah da idan kuruko kaza uzu billahi ba haka suke to wai shi fa maki ka kai lakwalakwa a gaban sa in ya zo zai ma iska ya ce yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk makiyin da ya taso muku ya zage ku ku zagi gaban babansa kar ku ce gaba ku faɗo abu gaba kar ku ce hannu walidi a ku faɗo abu azzakarin da aka faɗo kar ka faɗo kar ka ma wani kina maza Allah yake irin wannan mummunan asar din nan haka za ka dawo ka dan karama to kan ma ka ce gaba to sai ga an yi lakalaka eh eh to mun faɗa an yanzu makiya kina kai na maki ko baka faɗa ba maki maki ko ka faɗa kaza kaza makiya ga su nan sun tasa wai yau makiya suke zagin shehu maimakon zaratan almajiran shehu su ci ubansu a'a sai dai a dawo wai na gidan kuma shi bawan Allah da ba ruwansa bai san ba shi za a yi ta zagi mutum duk an haɗa taro yan gidan dai yan gidan su ne masu sauki da za a so wallahi shehu tijani abul abbas ya ce almajiri na mazallatu kadamin santsin kafa ne duk wanda zai dinga taɓa bacci ja ne ba a kan wannan ba da maki nake ba shi da ma Allah ya gama da shi wai masu cewa su shekun nan ne na cikin gida ba su san ina aka sa wato wallahi tallahi za su hada ba wanda yake da wannan tsar to bare ka ce za ka taɓa dan faila wallahi tallahi jabbaru yana nan da takobinsa a rataye kuma a zare jabbaru yana nan da takobinsa a rataye kuma a zare wanda ya ce ƙarya ne bismillah yayi to ka ka ka gani ko to wai mun ce yi ganin ne ka kai wa makiyin ka sako sako wai tausayin su ne ake ba ba tsoro ba to wai mun ce ganin ne aka kamar da auha fi duniya ba sai a duniya suka gan shi ba wala fil akhirati ba sai a lahira ba su sun huce nan wa ru'yatullahi ta'ala kuma in an ce ma sun ce a duniyan suka gani ko a lahiran suka gani wa rubiyatul lahi ganin Allah tabaraka min jumlatul mumkinati su malai sun ce abu ne da zai yiwu alama sabi ahlus sunnati da ahlus sunnati sun ce zai yiwu to tunda dai ashe ko ce suka yi sun gani ai ba wani abu suka kawo da bashi ba ko yanzu ba dama shari'a ko wani jahili ne yake shari'a ko malami ne yake shari'a an sai a ce to kuma ina malamai kuma ka kunji wannan abu to yaya to su kuma ya ce to ahlus sunnati da to a duba a ga mutumin na kirki ne ko na banza aka ce nan sai ake ce to Allah dai an bar wannan magana amma dai wallahi zai yi lafiya inda ba za a ce a ba za a yadda ba ba za a yadda ba wani shayin yana cewa har yanzu banki hotel ba sa daukan komai adan da mutum ya in ba kudi a wajensa ai hotel ba su dauke shi ba ko amma kuma kowa in yana da kudi a wajen za su dauke shi ko amma in suka ga shi yayi wanka da kashi kuma da kudi a hannun sai je ni za su dauke shi to kuma ai ga kudin to ko na banza ya ce abin to sai mu ce a ba mai ba kawai mai shiru a nan don da ya kare abu ba wai don abu kuma ba shi da mu shirya ce zuciyar mu tana kafka tashi amma ba kuma yana tsari ya aiki amma ba kuma wai ka yaki kowa da kowa ba ma har na kirkin har na alherin har na kaza kaza kaza to kaji duk inda a rikice to ai abu على مذهب أهل السنة أبو سا مذهب أهل السنة كما سيأتي في أنقال العلماء كما ينجزي زوء تكين مزنغن معلمي العجل لتشوى قبني مجمي وقوله دفتنسا la tudriku fadin Allah la tudriku lasar ido ba ta riskansa humumun gaba ɗaya ne ya kabalu takfisu amma yana keɓancewa banda wa'ansu banda wa'ansu wa karamatul wadi ita karamal wadi tukassisul ulumal qad'iyyati ilmin da aka yanke da shi dole sai an yi kaza za a yi kaza in karama wali ta zo sai ta bata dole an yi ilimi an san wannan ilimin an dandake shi duk in jirgin ruwa ya fashe a cikin ruwan mutuwa za a yi nutsewa za a yi amma wanda ya tashi ya fasa jirgin ruwa in ji qur'ani kuma ba a yi komai ba karaqaha kaga yanzu karamar waje ta taɗaice abin da aka san shi a ilimance duk gaba gida to haka babbar kuma ma take haka mu'jizar annabi annabi suke take yi ko duk gaba gida to kalama wato mu'jizar karamar wali wato tana wato tana keɓance wato abin da aka sani na ilimai a yanke fa kaifa bil umumi zanni ina duka irin wannan ta zato za ta zuku zafaru ana da san ba wai duka ce ta ilimi duka ba a'a ta zato ce duk gabaki da to duk gabaki da wa idza ta ma hada haza idan wannan shimfiɗa ta shimfiɗu haza a wannan fa na aji to bari mu zo bi ma qalal ulama da abin da malamai suka faɗa wa nuqaddimu kalam al fuqaha maganar fakihai za mu fara ba da su ne yan rikicin ba kasan sufi zai shan wuya a wajen kowa sai wajen iyayen mafaki aiko in suka kama sufi dan kare a ɗanɗana to cewa ya ce to da magana su ba da magana faki han za mu fara zuwa don zo faki hai suka yi dama aka aka yi a'a ma faki hai suka ce a'a ba fito wa za ka kalla dan Allah dan annabi dama su muke tsoro su suke da wuƙan yanka a hannun ta shari'a su za su iya yanka sufi sufi ko zai yanka su su ne buhun da yake ɗauke da shinkafar Allah ya da su kaga da kaga buhu zai wani abu sai ka dinke amma shi ne muradi ba shinkafa da zage kaza amma kuma in ya fashe shinkafa da ta yake a kasa yanzu Allah ya dada su to kaji Shehu Ibrahim Kaulaka yace da magana fake han ma za a ba kaga tan Muhammad Abdullahi radiyallahu sai ya kafa ke magana muhaddisai masu hadisai da kaza to wannan ai za a ce ai da sauki shi wani faki ganin malamin hadisi yake sakarai ya wannan irin sakarci shi za a yi malam ta ta'i da malam ulli su ce ba za a yi ba kai ka zo ka ce annabi ya yi ma duk gaba ki da irin wannan to a gani to bari magana take hanzu da shehu zai kawo radiyallahu anhu qabla kalam al a'immatu su kafin ma mu kawo magana shugabannin su fa sai mun kawo magana take haƙi faqad qala badruddin watan addini wata cikakke na addini al-allamatu malami mai yawan sani mayarata shehu mayara ya faɗa fi sharhi a cikin sharhinsa ala ibn ashir sharhin da yawa littafin ibn ashir alamar abu malikin ba littafin dan littafi ne karami amma ya tara ilimai na bijiman littattafai ma nasuhu idan ka duba gidan tibin maroko din za ka ga wani shehin zawiya da shi yake sharhi ibn ashir su sharhi ai littafi ne babba da ko shehu radiyallahu anhu makarantarsa sai an fara yin ibn ashir saboda muhimmancinsa da girmansa to ya faɗa abu sa sharhi ibn ashir din nan wa min al mumkinat yana daga abin da zai yiwu a wajen malamai al ja'izatu wanda ta halatta inda ahal haƙƙi ga mutanen kirki Allah ru'yatul makhluq li maulana jalla halitta ya ga mahalic abin da aka halitta ya ga ubangiji mahalici Allah ya ɗaukaka ya girma alama ya liku biyu a bisa abin da ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala min gairi jihatin amma ba za a ce ko yana kudu ko yana arewa ko yanda ya dace da Allah ya halatta ba komai don an ce an yi haka wala jurmiyatin kuma kara ce da jiki ba wai Allah yana da jiki ko an gan shi kato ko siriri ko kaza ko ka'a ba haka ba wala ta hayyizin ko a ce wani abu ya tattare shi ko ya tattare a waje kaza ko ko o'o duk ba haka ba amma dai halatta a ganshi li'annahu ta'ala mawjudun me dalilin malamai injin malam mayara yace dan Allah samamme ne wa kullu mawjudun duk samamme ko yasuhu an yura ya ya yayiwa a ganshi ko ya kuya ga wani ya iya goyi bayyana ga ko wani bai iya ga ai yanzu aljani samamme ne wallahi masallil ala ai tsar aljanni ta mai ko duk muna ganin sa wani bai gamo wani bai gamo to mu ma Allah ya sa mi gamo da rabbul izzati ba da aljanni ba a'udhu billahi a'udhu billahi da aljanni Allah ya sa mi gamo da rabbul izzati annabi Allah ya sa mi gamo da muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shehu ibrahim kaulaka shehu Allah ya sa mi gamo da wayannan duniya da lahira malam to kashi fa to ya inganta an yura a gan shi bilbasar da idanka wasu da a'in ru'yati cewa yan inkai da suke cewa ai in an ce an gan shi to yana nuna li muqabalati za'i wato an yi gaba da gaba kenan mai ganin yayi gaba da wanda ya gani wal jihatu lakum ai an sa shi a kusurwa kenan in an ce an gan shi watawasudi kuma ga tsakiya a tsakaninsu bainal qurbi kila a ganshi a kusa kusa to ga waje kuma a tsakiya na kusa kusa ko mun daya ko kamu daya ko dani daya eh wal buguji ko ko nesa ko ba a ganshi a can nesa to kuma akwai mil talatin ko ko mil dubu ko kaza kaza kaza hmm? inna ma huwa ajiyun wannan wannan mai faɗa wannan ya ba al'ada ce al'ada ya ji eh ya kabali takallufu wannan abu wato yana karbar wato ci baya wannan zai jawo a ci baya ko ko yana karbar ci baya wa kama saha kaman yanda inganta yace ko ta wasu da bainal qubi jiddan kusa kusa wal bughdi jiddan da nesa kusa inna ma huwa adi wannan al'ada ya ya kabali takallufu abin zai iya saba da ci ba da baya wa kama saha kama yadda ya inganta an yi ulan maulana amma kuma an zai ce ya yarda a san shi ko to yadda ya inganta a san shi jalla wa ala ya daukaka alama ya liku bi jalali abu sa abin da ya dace da girmansa wa azmati da girmansa da min gairi hadatin ba a ce an kewaye da shi ba to fa kaza haka ya siku ya inganta an yura a gan shi jalla wa ala bil basar da idanka alama ya liku bihi ta amsa inda ya dace da shi Allah ne iko yanzu duk ganin duk abubuwan da muke gani sun dace da idan in ba dan kudurar Allah ba dan idan da bai fi kwai ba amma ya ga dutse dutsen da ya ninka kwai miliyan amma ya gani to kana so ka ce iya fadin iya fadin iya fadin gidan ka shine iya fadin dutsen kaga kuma kudurar Allah ce sai a ai kullum muna ta kawo mutumin da ya tambaye shi na Allah zai iya dunkule duniya ya sa ta a cikin kwanki kwakwai ba tare da ya buɗe kwan ba ba tare da ya kankance duniya ba sai na ce zo nan kalli uhudu ya kalli uhudu ya ce yanzu uhudu kankantar da shi aka yi shiga idanka har idanka iya gani ko ko idanka aka buɗa har ya iya ganin faɗin uhudu ice duk ba a bai to Allah zai yi wanda amma kai rashin ladabi ba a faɗa dale Allah kawai da lamarin shi yare Allah to wai malami ya zo ya kudin jini Allah a cikin al'adarsa kuma sai to to shi ya fi ma sabo shi ya fi sabo ma duk gaba ki da wa ala ko jalla wa ala bil basari alama ya liqo yanda ya tashi da Allah walaysa ru'yatu ganin da ake faɗa ba wai gani ne ba bin bi'asi shu'a'i a ce har sai idan ka ya fito yattasil bil mar'i ya faru da wannan hatta ya sahila a ce ba zai yiwu ba ru'yatahu jalla wa ala listihalatul dan shi hasken idan ka ba zai sa'ad da shi ba shu'a'i bihi tabaraka wa ba zai sa'ad da shi ba in domin law kanat ru'yatu da gani bittisalil shu'a'i hasken idan ka ya hadda shi ce lizai ga wanda aka gani din fi nazaratin wahidatin a kallo guda daya ai da baka kalli abin da ya ninka ka fa wajen dubu ba da baka kalli abu afa zati da mutum bai kalli abin da ya ninka cikinsa ba abu afan ninki la hasara laha da ba ta da iyaka bi haisu ta inda ya da'u za a yanke annahu la yankinu an yan fasilan ne iz law kanat ru'yatu bi tisali shu'ai da ganin nan ga saduwar hasken ne bil mar'i hasken idan kai sadu da abun gani lazima sai yayi wuke nan Allah ya rarra'i duk wani mai gani ba zai ga abu ba illa mu kida da shi dikati sai iya gwargwadon kewayen gidansa ashe da ba za ka taɓa ganin abin da ya fi gidanka girma ba da kawai hasken gidanka shi ne yake iya abin da ya ɗan gani na yake gani ashe da ba za ka ga abin da ya fi gidanka girma ba amma sai ka ga abin da ya ninka kama sau dubu saba'in ma ba wai abba duk gaba ki da kaga shi wancan ba ma ba ma wancan mai hasken ido iya abin da ya gani ba ko ra'i illa min jidara hidqati sai iya gwargwadon kwaye idansa kaifa ta tsatsa wa huwa yankashifu lirra'i Allah yana yaye wa mai gani fi nazaratun wahidatin a lokaci guda Allah ya bawa mutum ikon ya ga afa'afa zatihi ninkin jikin mai ganin afa'afa ninki ninki la hasara laha bi haista inda ya tsau zai yanke annahu la yumkinu ba zai yi yiwu ba an yanfasila minhu ya bar jikinsa shu'a'un haske yattasibu da zai sadu bi adna shay'in min hada dan wani abu na dutsen can to dan ina wai fa abin da ake nufi da hasken ko kamar yanzu ka haska tocila tocilan mai saiti ne haske ai za ka ga dan jikin bangon da ta riga ko don an ce wai haka hasken gidan ka yake takowa ya haska abu to ai da sai dan inda wannan saitin an hasken gidan naka din ne ya gani amma yanzu ka ga dutse babba ina dan hasken idan ka ya dan je ya taba bare ka gani ko kalli sama duk ka ganta da saurarin nan duk gaba gida kaga yanzu kallon abu ma ka san kudura Allah ce to bare Allah tabaraka wa ta'ala ka ba abu kudura ta kawai tun da dai suka ce zai yi mun gode Allah to ka ka gani ko ya haisu ya tsau Allah ya ce minhu bila fazi wannan malam yara ya faɗa da maganarsa wa qala laqani malam laqani yace kamar fi sharhi shanwani a cikin sharhin shanwani da muktasar al-bukhari sharhin wato muktasar na bukhari yake cewa wa min wa an yunzara bil ansari lakin bila kaifin wala hisari wa min yana daga cikin abin da yake ahlus sunnati sun halarta kuma sun ce zai yi an yunzara a ga Allah bil ansari da idan ka kuru lakin sai dai sun ce bila kaifin ba kaifiya kace ai na shi da zani ko da wando ko kaza to yanda ya dace da shi kazo ai sai yadda ya dace da shi walan misalin ba ta takaice shi a kan wani abu takaice shi wa qala fil ibaati ya faɗa kuma a cikin littafin sa ibaa wa ru'yatul ilahi bil absari tajuzu inda ahadul istifsari wa ru'yatul ilahi ganin ubangiji bil absari da idan ka tajuzu ta halatta inda ahadul istifsari ga mutanen da suke da gani a cikin malamai duk malamin da kaji ya halatta duka bashi jahili ne tilfiri tantirin jahili wasu malaman suke faɗa haka wa qala shekul imam shehi malami alqudwatul humma wato jagora mai yawan himma sayyidi shugabana ahmadu sawi ahmadu sawi ne da mai sharhin sawi alal jalalaini wanda ya sharhin sawi alal jalalaini fi hashiyati a cikin cin bakin da yawa alal jalalaini a bisa tafsirin jalalul muhaddi da jalalul suyuti ma nasuhu ga abin da shi malamin nan ya faɗa inda kaulihi wajen faɗin Allah la tudruku lafsaru ido ba ta riskan Allah qalal jalal yace jalalu ya ce ai la tarahu ai ba ta ganin sa wa hadha wannan abu da jalal ya faɗa maksusun bi ru'yatil mu'minina lahu fil akhirati yana nufin ganin lahira mu'minai ne kawai za su gani amma an haramtawa yan wuta ba za su gani ba saboda ba za su daɗi ba saboda Allah ce wujuhun yau mai izin nazira ila rabbi ha nazira idan tana fuskoki ta yi fari tos ta yi kyau rannan saboda ta ga ubangijinta wa hadisu shaikhaini da hadisun bukhari da muslimu inna kun sa tarawna rabbakum za ku ga ubangijin ku kama tarawna al-qamara kamar da kuke ganin wata lailatul badr taran 14 wannan lahira kenan wakila kila aka ce al-murad min qawlihi wannan duk sawi yake faɗa abin nufi da faɗin Allah la tudrukul labsar ido ba ta riskansa jam'u basirin wato matattarar ido kenan wai duk kila kuma suka ce a duk ido ma za ta ga Allah ba wa huwa hasatun nazar ita ce dan kewayen gani din nan ai alquwwatul basiratu karfin nan da yake gani wai ba zai ga Allah ba wannan hasken da yake fitowa na gani din wai blaku kuma ana ce da aini ana ce da latrukul lafsar ana ce da lafsar ina alal aini abu sakwaye ita nafsi ha ita kanta min idlaqil hali wato an saki hali kenan wa iradatul mahalli amma ana nufin wajen gani ila an kala hadde sawi yace qaulahu wakila aka ce al muradu ila haɗi zuwa ƙarshe sawi yace wa ala haza abu sa wannan magana fannafiyu baki malamai suka ce korewa tana nan ala umumihi yana nan a bisa gaba ɗayansa fala yajidu bihi basaru ahadi idan wani za ta iya kewayewa da shi ba abadan har abada lafi duniya ba za a gan shi a duniyan ba wala bil akhir an cewa a lahiran ma suka ce to har a lahiran ma ba za a gani ba ya tashi waɗannan hadisan kenan kuma kaga an an aro ta ko har a lahiran ma ba za a gan shi ba an yi dai da mu'tazila suka ce har lahiran ma ba za a gan shi ba dan in aka yadda a gan shi a lahiran to a kyale a gan shi a duniyan ma ai wai ne hana a duniyan bai san aro sai ke yi ba su wajen malamai to to to lahiran faɗi dalilin da za a gan shi da lahiran ai hadisi ce to ba zai soke qur'ani ba to kuma ya ga tawuya to la tudna wala fil akhirati fala yunafi amma wannan magana fa inji sawi ba ta korewa annal mu'minina cewa mu'minai ya rauna fil akhirati za su gan shi a lahira ya kuma ya saba magana wa'ancan malaman ko ya gudu su ba mutum suna wannan lakin sai dai har su da za su gan shi a lahiran fa bila kai su ma fa ba kai fasawa fa ba ta kaka walan hisarin ba ta kaice shi li wujudi adillatin abin da yasa za su ganshi saboda da da samuwar adilla hujjoji al-aqaliyatu ta hankali wannan qaliyatu da na naqali da suka ce duk za a ganshi a lahira dama lahira gidansa ne a wajen jari duniya ce ba gidansa ba ko to ai ka ga mutum a gidansa kaga hankali ya yarda to kuma nashi yace i za a ganshi amma ba za a yi tura tura ba kaza kaza amma nakaliyatu amma nakali fal kitabu qur'an ya ce za a ganshi wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira wa sunnatu sunna ga hadisin da aka wal ijma'u kuma duk malamai sun yi hadu akan za a ganshi wal aqaliyatu na hankali kuwa minha yana daga cikin ta annallaha cewa Allah tabaraka wa ta'ala ru'yatahu ya jingina ganin sa alastiqrarul jabal abu sa tabbatar dutse wa huwa ja'izu shi ko tabbatar dutsen ya halatta والمعلق duk abin da aka rataya alal ja'iz abu sa halattacce ja'izu shi ma ya halatta wannan ha yana daga cikin hujjojin su law kanat ru'yatu da ganin Allah mutane atun hananiya ce lama sa'alaha Musa da Allah Musa bai roke ta ba annabin Allah ba dahiri bane iz la yajuzu domin a shari'a bai halatta ba alal nabi abu sa annabin da aka aiko su'alul mahali ya roki abin da bai halatta ba iz huwa jahalun dan wannan ya zama jahilci wa yastahilu ala annabi jahalin su ko annaba an kore musu jahilci annabi an kore masa jahilci wannan ha yana daga hujja an yi kala a ce Allahu mawjudun Allah samanne ne eh ko kullu mawjudun duk abin da yake samanne ko ya suku ya inganta an yura a ganshi Allahu ya suku an yura Allah ya halatta ya inganta a ganshi kilaban sabanin mu'tazilawa da mu'tazilati ga yan itizali yan izala mutar da dama wata nau'i ne gaba amma sunan da ya dace sabanin yan itizali kenan mutar zilawa su kuma malaman su malamai ne malaman su ce su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wanda zai ga Allah sai dai ya ga subuhatu waje sai dai ya ga labulan fuskar sa ai sun yi daidai ko mu kuma a ma'arifa ai mun sani ba wanda isa ya ga zatin Allah ne sai su zati sai dai ya ga sifa daidai da tsar Allah ko da ta abu kaga magana ta yi daidai ko na malaman to amma kuma mu a take a nan mun san inna Allah ala kulli shay'in qadir ya iya tajalli min az-zash ila az-zash az-zat ta inda aka shafe su fa ma aka shafe abu duk kudararsa ce ba ba su su ko shehunan mu'tazila ba san wannan ba su shari'a suka bude suka ce to tunda haka ne ko lahira da aka ce za a gan shi to ba shi za su a gani ba labulan fuska za a gani duk wannan daɗin da za a yi da almajiran suka zo Allahumma salli ala babban mai malaman suka sai suka ce ƙarya ne kai duk ayar da take za a gan shi ma duk ƙarya ne duk ba za a gan shi ba duk gabaki da ka gani sai almajiran suka ce a kwata-kwata ma ba za a gan shi ba to sabanin ahlul ijtizali sabanin mu'tazilawa to su ma mu'tazilawa sanin kaga ashe wanda zai zo ma irin wannan ashe ba mu'tazili ne ko ya sani ko bai sani ba awul murji'iyyat ko marji'iyawa su wanda duk ba su yarda da wannan ba wal kawarijat ko kawarijawa wanda duk hadiyan suna cikin kawarijawa duk ga baki da ga shari'a ta yarda da abu su suke cewa sai kitabu da sunna to kitabu da sunna ya karbi abin amma su wargaje ce ba su yarda ba sun fi kitabu da sunna ma kiyaye shari'a ba haka muke cikin zamanin nan ba to yake nan to kaga yanzu a cikin mutum ya zama yana waye ya san da wa zai magana haisu ta inda a halin ru'yata suka kautar da ganin Allah suka ce ba da yiwu ba kan gina mustaqillina suna kafa hujja bi zahira hadhihi al-ayati da zahirin wannan aya wa bi qawlin da fadin su inna ru'yata a ce an gani tastalzimu tana lazimta almuqabala ta ai sai an yi gaba da gaba za ka ga mutum wacce salal ash'ati sai hasin idan ka ya haɗu da shi basarin ra'i idan mai gani bil mar'i da mai gani din hayal zama ashe sai yiwu kenan an ya kunal mar'iyu ashe in aka ce an ga Allah to to duk abin da za a gani sai dai ya zama jiki ashe ya zama jiki kenan duk gabaki daya yin jisman wa ta'ala Allah Allah ku yafi karfin al jismi kaga wani sunan girmama Allah ashirina to har saboda girmama shi ma har shi da ya faɗa din ma an ce bai ba za a yi ba ba za a yi ba ne halaka iblis ba ba ba iblis bai so ya Allah shirka Allah ya shi a sai daga iblis Adamu kuma ya ci wai ne ka hujja mu ai ba ma ina ruwanka tunda nace kai ni ba na san me nace kai ba to kai ina ruwanka to kaji waradda kalamahu ya ji yadda magana su waradda kalamin ji yadda magana su bima alimta duk wannan maganganu da ka san magana san za su kama duk mun kama hujjoji ya dace a haddace irin wayannan hujjoji ka san ba ka san magana su dai wannan ta banza ce wa bi anna talazuma adiyu a ce la aqaliyu cewa sai kaza sai kaza wannan al'ada ce amma ba a hankali ba hankali ya san duk za a iya ganin su kuma duk ba da wannan ba duk da la'akalin ba hankali ba ne waya juzu takalluful adati kuma saba wa al'ada ya halitta an san hankali ya san abubuwa za su saba ah wai ne malamai ba ba Allah shi wa min shiddatul zuhuri ai saboda tsananin bayyana sa ne ka fa uya uya tun daga nan ma malamai suka ce in kana so ka boye abu ba shi asalai to ka boye shi kenan amma in ka kai shi cikin adaka dama wanda zai dauka da ya shigo sai ya ce to bari in yi tsaye da hankali na in ni ne wane ina ya dace in koya abu yanzu ya samu abu amma in gaba shi ma sai ya cikin kiɗe da afirka ya ce wane wa shirya ajiye abu a waje kar ko wani bawan Allah yana da wata mata mai rikici to in ya je ya samo kuɗi sai ya jefa kuɗin a bola sai ya kuɗi da ya kuɗi har lokacin da za a ka gani ai ba a taɓa zaton nan zai abu ba ai tsabar bayanan ne kenan to ka gani sun maƙalar imamu sawi sannan imamu sawi har yau batun magana sawi ce ba da kalam ya faɗa bayan magana wa amma ruhuyatu qulubil arifina amma ganin Allah zuciyan arifai da ku ga Allah ta duniya anan duniya bi ma'ana shuhudul kalbi ma'anan da suke cewa zuciya ta yi mushahada ta gani bihi da shi fi kulli shay'in cikin komai fa huwa ja'izun halal ne ganin Allah na arifai din na halal ne in ji sawi bal huwa matsalabun kai duk abin da sufaye suke nema kenan irin kaji sufi yana baya da zaba ai banza ne lallake shi gaba shi ya ala ya yasa ne kawai kaji sawi ya ce bal huwa abin da suke nema kenan wa gayatu maqsudin karshen abin da suke nufi kenan to kuma in baka hadda Allah ne ne ka hadda shi masu suke cewa ilahi ma za faɗa da man waje da kawo ma za waje da man faɗa da kawo ubangiji wanda ya rasa ka wai ne ya samu ne Allah wanda ya same ka wai ne ya rasa ne masu suke faɗa haka ba wannan na kai abin neman su kenan ba ka ji wannan ilimi ka ji irin wannan kirari da da sawiye wannan ba su ne malamai su fa da kamar suke cikin taskokin malamai ba amma kowa kaga zamanin mu duk an ba ilimi kowa shaci faɗi yake har ma mutumin da ya faɗi an saba raddi an saba yi wa in izala raddi yau tijjanawan ake wa raddi shehu tijjanin ma ake wa raddi shehu ibrahim din ma ake wa raddi muhammad al-hafiz allah ya yarda da shi na misira allah ya yarda da shi ya yi shari'in magana akan littafin littafin ifadatul ahmad diya littafin shehu radiyallahu anhu shehu ayyubu sufyan al-akbar waɗansu abubuwa da ya rawaito shehu tijjani ya ce to to nan wajen fa ba wai za a bi shehu tijjani a nan wajen ba kawai hanyar sa ce kaji har shehu tijjani zai iya wani abu da bai dace a bi shi ba waɗannan ba haka suke gaya shehu amma da ya haɗu da shehu hassan din shehu ibrahim ya yi siyasa da shi ya kyale shi amma da ya haɗu da shehu hassan din shehu hassan din ya kwankwashe ce ina ma bai taɓa rubuta komai ba sai da ya haɗu da shehu hassan din to duk suna nan zancen ilimi duk sun lalata abubuwa duka baki ɗaya aisha wata ya ce duk abin da kuka fasinuhu bi mizan shari yau wannan shari'a ta hannun su ta za su auna abin shehu su da ita to wallahi Allah su duk abin yanda yake in ba haka ba mutum zai zamanto yana kara abin yanzu duk masu cewa duk masu wahabiya nan ba sai suke kara sunna suke ba kare Allah suke ba da haka suka halaka ba duk gabaki ya to mutum zai zace yana kara abu bai san abun ba sai halaka hmm? kala sawi ya ce ai za ka ji suna cewa alinna ma'al ahaba bi ru'yataka allati ilaiha qulubul awliya itasarihu alinna Allah ka bamu ma'al ahaba tare da masoya yan halala ru'yataka allati ganin kadin nan Allah wace ilaiha qulubul awliya itasarihu izuwa gare ta ne zukatan waliya take tsere dan ake su kuwa Allah ka bamu ganin nan da yan halala Allah ka bamu Allah ka sa ai gamo ta'ala sawi ya ce wa ka za ru'yahu fil manam haka ganin Allah a farki ya halatta to ai in ka je kaga ya sunansa mai fassarar mafarki din nan ibn firina ai in ka je yace yana daga mafarki in kai mafarki kaga shugaba ko kaga sarki to Allah ka gani kuma duk abin da ya mafarki kaga shi ne shi ne amma da kana ka saka wanda ka gani to a shi mafarki ai alamun abu ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadi abu subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin sai kyau